الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين دا إشرين دا أكو غوات الرجب كو 1446 wanda ɗaya watan kuma 23 ne ga watan Januwari 2025 duk suna tafiya tare. Yau azumi saura kwana arba'in da biyu kenan ko? arba'in da wani abu bai kai kwana hamsin bai kai kwana sittin ba dai kai wata biyu Allah ya nuna mana shi da alkhairi Allah ya tabbatar mana da alkhairin wa'annan watannin gaba ɗaya muna cikin kitabu tauhid yau shine darasin mu na 27 a littafin kitabu tauhid kuma shine babi na 26 babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim babin da yake yin magana game da Uh, bokaye da makamantansu me yasa malam ya kawo wannan babi din abin da yasa malam ya kawo shi shine a baya yayi mana maganan sihiri da nau'ukan sihiri ko in ba a manta ba ya mana maganan sihiri da wani abu na ga nau'ukansa to yanzu a nan gurin zai bayyana mana wane ne boka mai yin sihirin wane ne uh, mai harkar bugun ƙasa duk an mana bayani ai bugun ƙasa alama ce ta sihiri sannan mana maganar tauraro taurari taurari din nan ya za mu gane wannan mai aiki da taurarin boka ne tunda ai duk an gaya mana nau'i ne na sihiri kai har zaƙin baki idan ka samu zaƙin baki mai yawa an ce nau'i ne na sihiri ko ka yi aiki da zaƙin bakinka da iya maganarka ta ɓangaren alheri ko ka yi ta ɓangaren sharri ya za a yi mai wanda ya iya magana za a sifanta shi da bokanci ya wanda ya san ilimin taurari za a ce nasa na bokanci ne wanda ya iya rubutu a ƙasa numbers mathematics wanda ya sani ta ya zai zama boka to shine wannan babu buka yanzu malam zai fara mana ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya yau sai ya ɗauka mana ɗaya shine bokanci zai mana bayani kan bokaye da makamantansu ƙarƙashin wannan babin Malam ya kawo mana dalilai kusan guda shida ko bakwai, amma ya dunkule su a guda hudu. Ya dunkule su a guda hudu. Dalili na farko da yake fito mana da waye boka da kuma sharrin boka da uh, zuwa gurin boka illan da za ta yi maka addininka sai kawo mana hadisin da Imam Muslim ya ruwaito. Rawa Muslimun, Imam Muslim ya ruwaito fi sahihihi a cikin ingantaccen littafinsa. an ba'dhi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin an karwaito shi ne daga wasu daga matan annabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi su kuma sun ji anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam me annabi ya ce man ata arrafan duk wanda ya je wajen boka kahinun da arrafun duka boka ne duk wanda ya je wajen dan duba kun san yanzu an canja abun sai a ce ai malami zai ce wajen malaminsa duk malamin da zai maka surkulle ya ce maka ya san abu kaza ko ya gano abu kaza akan ka boka ne ko ya hana kai abu kaza kar kai abu kaza sai an yi kaza kar ka sa riga iri kaza kar ka je kaza wannan boka ne ba zai ma komai ba sai dai ya ƙara cutar da kai to annabi sallallahu alaihi muke cewa man ata arrafan duk wanda ya je wajen boka fasa'alahu sai ya tambaye shi an shay'in game da wani abu a riƙe nan gurin kawai mutum ya je gurin boka sai ya tambayi boka game da wani abu da kake tsammanin bokan zai iya gaya maka fasaddaqahu ka gaskata shi kuma lam tuqbal lahu salatun 40 yawman mutum zai gushe ba za a karbi sallansa ba kwana 40 ko da an yi ta ka je gurin boka kawai ka tambaye shi tambayansa kadai za ka yi to kwana arba'in ba za ka bi sallar mutum ba kun gane bayanin nan zuwa kaɗai da tambayansa kwana arba'in ba za ka bi sallanka ba nan gurin da aka kawo fasaddaqahu in kuma ka gaskata shi nan kuma ka kafirce hadisi duka a cikin hadisi ɗaya ne in ka tambaye shi kaɗai ka ne fa ina ga bokan na akwai matsala ai abubuwa na ina akwai matsala amma boka zai iya gane min me ya faru sai ka je ka tambaye shi da nufin kana ga zai iya gano maka sai ya faɗa da ya faɗa sai ka ƙaryata shi amma fa kaje da nufin zai iya ganowa da ya faɗa kuma sai ka karyata shi to kwana arba'in ba za ka bi sallan ka ba in kuma ka je da nufin ya gano maka ya faɗa ɗin ka yadda kuma haka ne ka zo ka saki matarka ko ka kori matarka ko ka zargi abokinka ko ka ce ashe suwa ne kaza ne ashe suwa ne suka min sata to nan kuma ka kafirce domin ka yadda akwai wanda ya san gaibu ba Allah ba sanin abin da yake ɓoye Allah ne kadai mun gane bambancin abin biyu so da zamu samu hadisi na gaba he mun fadada ba wanda ya je wajen boka ya tambaye shi ko baka gaskata shi ba kwana 40 ba za ka karbi sallanka ba wasu suka ce ko rakiya kai ka raka wani kai baka tambayin ba amma kana ga bokar wani abin kirki ne wani tsiya ce shi to kwana 40 ba za ka ba za ka karbi sallanka ba balle kuma ka yadda boka wani abu ne wata tsiyarci ka yadda boka abin da ya faɗa haka ne to nan kuma ba za ka karbi sallan nan kuma ka kafirce da qur'ani mutum ya zama ba musulmi ba shine hadisi na biyu annabi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abu hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa man ataka hinan duk wanda ya je wajen boka kun ga a can aka ce arrafan dan duba kahinan boka duk abu ɗaya ne fasaddaqahu bima yaqulu ka gaskata abin da yake fada to nan ai ba a ce an tambaye shi ba ba a ce ka tambaya ba to sai ya zama kenan can ana maganar tambaya ne kadai tambaya kadai shine kwana 40 ba za ka karbi sallah ba nan ko ba kawo maka tambaya ba sai aka ce ka gaskata shi to gaskatawa shi kadai kuma faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gaskata shi ya kafirce da abin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani da musulunci mutum ya bar musulunci kenan abu biyun sun fito kenan duk wanda ya yarda da boka ba musulmi bane in kai da ka gaskata boka ka bar musulunci shi kuma bokan me ya bari eh nasa ya nasa ya fi tsanani in wanda ya je wajen boka ya gaskata shi shi kafiri ne to shi kuma bokan me ne shi kusa akwai girman abu al'amarin babba ne shi yasa aqida din da mu yi da gaske ka yadda ubangijin nan shine mai ba komai ayoyin da muka karanta yanzu a sallar su ba Allah sun sa ido na sun cicciko da yawa saboda girman Allah da kudurar Allah Allah ya halicci abin nan Maryam mamar Annabi Isa alaihi salam Allah ya ya ya ya halicce ta mamarta ta sa ta yi alkawari ga Allah ya Allah inna aihu me zan yi da ɗan da na haifa zan kai shi masallaci ta hidiman masallaci sai kuma aka haifi mace macen nan ta ce namiji mace ba kamar namiji ba ne amma ya Allah haka daidai yadda ne alƙawarin zan kai ta ta hidiman masallaci ne aka je aka ajiye ta annabi zakariya ya ɗauke ta yana mata hidima duk sanda annabi zakariya ya zo duba ta ya gaya abinci ne ya za a yi sai ga abinci an kawo mata shi kuma ba a san wanda ya kawo ba domin duk garin ba wanda zai iya samun wannan abincin kamar abincin da sai an yi oda zuwa china sannan ka ganshi amma ita yau za ka zo da safe da rana in ka zo sai ka samu abincin china ya iso ka samu abinci daga india ka samu abinci daga dubai ka samu abinci daga turai an zo an jibge mata ya ce ya maryamu daga ina ne wannan ta ce daga wajen allah shi yake azurta kowa ba tare da hisabi ba annabi zakariya da ya ga haka wanda zero take Allah zai mata haka ni kuma dan na tsufa a ce Allah ba zai ban da ba hunalika da zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba ya ubangiji in dai zaka yi maryam haka to ni na tsufa matata ta daina aihuwa kuma ba ni da da to ni ma ba zaka hana ni da ba kawai sai addu'a sai Allah ce zan baka ku duba girman Allah kace kana bata lokacinka akan wani kazami tsumma boka Ubangiji zai ma komai in ka gamsu. Ni wani lokaci har tsoro har razana nake al'amarin Ubangiji. Wallahi razana nake ni din nan ni. Saboda zan ga wasu abokanai na suna faɗi tashi suna bala'in shan wahala. Wallahi talla wani lokaci sai in ce ya Ubangiji, kai ne fa me yi? Ba zan ce ba zan nema ba, zan yi amma iya abin da zan iya. wallahi billahi tallahi abokanan da za su yi wata shekara suna abu daya wallahi a cikin kwana ɗaya sai in samu abin da ba za su samu a shekara ba ni ya ina cewa ya ubangiji kar ku zama wani jarabawa ne kamar ya Allah in dai nace Allah kamun kayi wa wani kayi wa wani kayi wa wani kuma sai in ga amun din musamman in na tuna ya Allah bi gairi hisab kake yi ba tare da haka kawai za ka yi wallahi sai in ga ya zo min to kar mutum ya rudu kansa ka ji ka tada hankalinka in bai maka ba haƙuri da abin da Allah ya baka Allah ya mana jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya je wajen boka ya gaskata shi ya kafirce da abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walil arba'ati mutum hudu malaman hadisi wal hakim hadda hakim sun ruwaito sune imamu tirmidhi abu daud ibnu majah wannan guda hudu ne imamu nasa'i wa qala imam hakim yake cewa sahihun ala shartihi ma hadisin ya inganta ya kai girman hadisin bukhari da muslim in za mu fada hadisin ya yake annabi ce man ata arrafan duk wanda ya je sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan duk wanda ya je wajen boka au kahinan ko dan duba ko kuma man ata arrafan duk wanda ya je wajen dan duba au kahinan ko boka fa saddaqahu bima yaqulu ka yadda da abin da yake faɗa ya baka labari ka yadda faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika mutum ya kafirce da abin da aka saukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wali abi ya'la an karbo daga abu ya'la bi sanadin jayyidin da isnadi mai kyau hadisin ya inganta mu ahlus sunna abubuwan da muka karbo daga annabi muna tantance su sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ji an ce bi sanadin sahih bi sanadin jayyid ba ma karban tarkaci kuma muna da hanyoyin da babu wanda yake da shi sai ahlus sunna suke da shi ahlus sunna ne suke da hanyar tantancewa yanzu babu wanda babu wanda suke da hadisi sahihi hasan da'if maudu sai ahlus sunna suka ce maganar manzon Allah mai kima mai kima babu yadda za a ce makareci ne zai dauko ta wa ya gaya maka manzon Allah ne gaya min kai sahabi ka ji daga manzon Allah ba mu da matsala da sahabbai duk sahabin da ya je manzon Allah ba mu da matsala da shi shi ba za mu bincika mutumin kirki ne ko ba na kirki ba dukkan su na kirki ne to wanda ya karbo daga sahabin fa wallahi sai mun yi bincike dole sai mun bincika shine waye shine wane shi wanan nan da gaske ne ya zauna da sahabin nan ya zauna ya yi karatu gurinsa ya yi karatu a gurinsa shekara nawa ya yi shekara kaza su waye ɗaliban da suka yi karatu tare da wane da wane da wane a wajen karatun ya gane karatunsa ya rashin gane karatunsa wallahi ahli sunna sun duba idan yana da matsala daƙiƙi ne sai a ce hadisinsa sai an nemi wani abokinsa da ya ruwaito irinsa sannan mu hada mu yadda amma in mai karfin hadda ne yana ji kawai sai mu ce shikenan wannan bashi da matsala kun ga mataki na biyu sai a ce to bayan ya ji a wajen sahabi to shi kuma wa jiyo a gurinsa wanda ya jiyo a gurinsa sai an yi bincike yadda ka san neman aure yadda ka san neman aure ya yi bincikensa a gano na kirki ne sai a ƙara tahowa a gano kirki ne sai a ji mutum na bakwai wanda shine na ƙarshe in aka ce mutumin banza ne ya ce to mu ajiye hadisin a gefe ba za mu yi aiki da shi ba sai an ƙara bincike ya zo ta wata hanya ba ta hanyar wannan makaryacin ba ba ta hanyar mutumin banzan nan ba ba ta hanyar fasiki sannan a ce hadisin ingantacce ne to haka ake yi to shi yasa nan gurin malam ke ce mana bi sanadin jankidin sanadin sa mai kyau ne an ibn mas'udin an karbo daga mas'ud abdullahi dan mas'ud misluhu katankwacin sa marfu'an ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili na biyar an Imran ibn Husainin marfu'an an karbo daga Imran dan Husaini marfu'an in an ce marfu'an ana nufin ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake faɗa annabi yake cewa laisa minna man tatayyara duk wanda yayi camfi baya tare da mu me yake nufi baya tare da mu na da ce baya tare da kai akwai matsala ko da ba mu ce ka kafirce ba to ku kana cikin damuwa dan me ce duk wanda yayi camfi baya tare da mu au tutuggira lahu ko kuma aka masa camfin a yi camfin ka yadda ko kai ka yi da kanka yanzu nan ka fito menene ka yi camfi yanzu nan ka fito za ka yi tafiya sai ka ga mujiya kamar yadda hausawa suke faɗa ku a ba mujiya a gidanku kuma kan bishiyarku kuma wani zai yi tafiya to tafiyan yau ba yau ba sa'a sai ka ga mujiya ya ce ba za ka yi tafiya ba annabi ce baya tare da kai ko kuma wani ya ce ai yau din nan na ga mujiya a gidanku da asusuba ya ce ka ganta eh kuma an ce za ka yi tafiya sai ya ce na fasa ka ga nan ba shi yi wa kansa ba wani ne ya masa to annabi ce ba ka tare da shi ta tayyara au ta tayyara lahu ka yi camfi ko a maka camfi sannan annabi ke cewa au ta kahana au ta kahina lahu au tuku yana lahu ko ka yi bokanci ka je gun boka ko kuma a je maka ka yi aika musamman yadda mata yake faruwa ko ki tambaya min malami kaza to in wani ya tambaya maka ka yadda ka kafirce in wani kasa ya tambaya maka baka yadda ba ma sallolin ka kwana 40 ba za a yi ba tambaya maka fa za a yi balle kuma kai ka je ka tambaya da kanka annabi ce baya tare da kai aw sahara aw suhira lahu ko kai sihiri ko ka sa a yi maka ka sa a yi wa wani sammu ka sa a yi wa wani ka shiga cultism ko ka sa a yi cultism ko a cutar da wani to annabi ce baya tare da kai duk wanda ya sa aka tsafe wani ko ka tsafe wani da kanka a baka ka je ka sa mata a baka ta je ta barbada a cikin kwanonsa ko a tukunyansa ko ka binne akan hanyar da yake wucewa ko a sa a fulonsa ko a sa a kazansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce baya tare da kai sai annabi ke cewa waman ataka hinan duk wanda ya je haka ne ko wanda ya je wajen boka fa saddaqahu bima yaqulu ka gaskata abin da bokan yake fada faqad kafara bima unzila ala muhammadin hakika ka kafirce da abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bazzar bazzar ya rawaito wannan hadisin bi isnadin jayyid shi ma isnadin sa mai kyau ne wa rawat tabarani tabarani ya rawaito hadisi fil awsat a cikin littafin sa al-awsat domin yana da al-kabir yana da al-awsat yana da as-sagir to nan al-awsat ne bi isnadin hasan da isnadi mai kyau min hadisi bin abbas daga hadisin abdullahi dan abbas duna qaulihi amma shi a ruwayansa bai ce wa man ata ba bai ce wa man ata ba kun gane ko ila akhiri har zuwa ƙarshen hadisin mana ya ruwaito irin wancan hadisin qala al-baghawi imam al-baghawi Allah ya masa rahama yake cewa al-arrafu shi dan duba boka alladhi yadda'i ma'rifatul umur shine wanda yake kiran wanda yake raya cewa ya san al'amura boyayyu bi muqaddimatin yastadillu biha ala al-masruqi da wasu surkullansa da yake yi don ya gano abin da aka sace yana waje kaza wa makani dalla da gurin wa makani dallati da kuma gurin da abin ya bata zai ce maka zai danyi wasu da barbarunsa da surkullansa da karerayinsa ya ce maka abin da aka sace nan wane ne dauka abin da ya bata din nan a waje kaza ma za a same shi wannan ana nuna maka sifan boka kenan duk wanda zai ce mun san inda aka yi na san wanda yayi shi ba kyamara ne da shi a gidansa ba ba wasu abubuwa na security yake da su ba eh kawai ya zo ya faɗa kaga ai kyamara ba bokanci ba ne kyamara dama irin ka biyu ne sai ka ƙara guda ɗaya zama uku ɗaya yana gani ta sama naka kuma suna gani ta gaba ɗaya yana gani ta baya to shi ba kyamara ba ba komai ba ce na san wanda ya yi abu kaga yana nuna cewa ya san gaibu kenan babu wanda ya san gaibu sai Allah duk wanda ya yi tarayya wa Allah a abin da Allah ne yake banta ya kafirce sura ka imam bagawi yake cewa mutumin da yake cewa na san inda abu kaza ya buya na san inda aka yi kaza to wannan boka ne wakila wasu malamai suka ce huwal kahinu al-arraf nan dai shine kahin duk abu ɗaya ne fassara ɗaya ne wal kahinu shi boka huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabat mughayyabat shine wanda yake bada labarin abubuwan da suka buya abu ya bata yace yana guri kaza mata za ta yi aure yace zan duba miki wanda ya daidai da ke ne ko ba daidai ba sai zo ya ce mata wannan ba za wannan ba za ku daidaita ba ki rabu da shi ko wannan matar ba kaza ba ka rabu da ita kasuwa ta kaza ba za ka ci ba saboda babu sa'a saboda babu kaza kar mutum yadda da wannan wakila fil mustaqbal kuma na gaba a abin da zai faru gaba ya ce maka ga abin da zai faru a gaba wakila alladhi yukhbiru amma fi dhamir aka ce wasu kuma suka ce abin da ake da boka shine wanda zai baka labarin abin da ke boye wasu boka ma fa ƙarya ne iya da barbaru ne kawai iya da barbaru ne suna da agent ɗinsu za su sa agent ya yi ta bibiyanka yau ka sa farar riga yau ka gaisa da wani ka ci abinci iri kaza an ɗan samu rigima da abokinka a abokinka ya zo ya ziyarce ka sai a sai suke bibiyanka sai a tara ayyukan kaman sati biyu in suka tara ayyukan sati biyu sai su kai wa bokansu a matsayinsu na agent sai a zo a ziga shi shi kuma a ce kana da matsala kai kokari ka je ka ga wani yana da boka na a waje kaza kana zuwa wajen bokan zai maka tsawa koma baya duk abin da kake muna sane ai kai sa'a ne yau ka zo gurin mu akwai abin da aka shirya maka ma ran talata baka sa turare kala kaza ba wani bai zo kofar gidanka kun gaisa ba baka taimaki wani da kaza ba ya zaka faɗa alaran ma sai ka ce shege ya haɗu amma shege bai haɗu ba ne saboda labari aka bashi ya sa ejin ɗinsa ne suka masa aiki shikenan wasu sai a ruɗe su a haka kuma don Allah ƙazamin mutum ma kana kallonsa ya zama shine ubangidanka shine Allahnka ka gani to imam imam yake cewa imam al-bakawi yake cewa wanda yake bada labarin abin da ke cikin zuciya wa qala abul abbas abul abbas ibnu taymiya Allah ya masa rahama yake cewa al-arrafu shi wannan dan duba din ismun lil kahini suna ne na boka wal munajjim da kuma mai aiki da taurari kaga duk ana gaya maka su kenan warrammal da mai bugun ƙasa wa nahwihim da makamancin sa mimman yatakallamu bihi mimman yatakallamu fi ma'rifati al-umur bi hadhihi turuq da kuma sauran waɗanda suke magana ta irin wannan hanyoyin dan su gano abun dan su bada labarin abun da yake boye wannan duka su ne qala ibn abbas ko abdullahi dan abbas yake cewa fi qaumin yaktubuna abajat akwai mutane da suke rubuta abajada kun san abajada ko akwai abajada hawas wani lissafi ne mathematics ne ba basari wasu mathematics ne in an ce a yana daukan daya ba yana daukan kaza jim yana daukan kaza to za a zo a yi aiki da wannan numbers din yanzu idan sunanka muhammad ko musa sai a dauki mim a bata number wow a bata number sin a bada number ya a bada number wannan number sosai da suke calculating su fito maka da wani result a kanka ko a ce kai kaza ne ko a ce ba za ka yi kaza ba ko sana'a kaza ba za ta yi ba ko abu kaza zai same ka ko abu kaza zai same ka to masu aiki da wannan abajad din wa yatayyaruna fin nujum kuma suna yin camfe camfe da tauraru ma ra'a man fa'ala zalika lahu inda Allah min qalaq ni inji Abdullah dan Abba yake cewa wanda yake irin wannan aikin ba shi da rabo ranar tashin kiyama ba na ba musulmi bane ba zai shiga zai shiga wuta ba shi da rabo ranar kiyama kenan bokaye ba su da rabo ranar tashin alkiyama sai aka ce mai a wajen ku karatun ya ƙare sai fihi masail to nan gurin akwai wani kashi wani kaso guda hudu da zan mana zuwa boka ka yi masa tambaya ya kasu kashi hudu tambaya da mutum zai yi wa boka ya kasu kashi hudu na farko haka kawai ka je ka tambayi boka haka kawai ka tashi ka jojin boka ka masa tambaya dan kana ganin shi bokan wata tsiya ce wannan kwana arba'in ba za ka karbi sallanka ba mun ji kashi na ɗaya kashi na biyu ka tambaye shi ɗin kuma ka gaskata shi shi kuma mun faɗa aiko mun ce mai hukuncinsa kafiri ne ya kafirta na uku shi kuma ka je don ka jarraba shi tambayan da za ka masa ba don ka gaskata shi ba da ba baka ma amince da shi ba amma ka je ne don ka ƙara jarraba shi in ka je sai ka tambaye shi boka na zo tambaya ne ya ce to ina jinka ya ce boka mai na ce yau da safe ka kaje don ka jarraba shi ne shin don ka gaskata shi ne ko don ka ƙareta shi don ka ƙareta shi ne kenan nan ba don ka gaskata shi ba boka mai nisi da safe ya ce ka ci dan wake in ya gano dan wake ka ci sai ka ce masa da manja ko da man gyada wala sai ka ya fadi ƙarya yake ko da kuma ya sa aljanu sun masa wannan aikin ba sa bada amsa duka dan a nuna maka ƙarya ne bai san gaibu din ba sai ka ce to da manja ko da man gyada in ya ce maka da manja to da gaske aljani ya gani kenan ya zo ba shi labari sai ka ce masa kwaya nawa na ci in ka haka sai ka kirga in ya ci sai ka ce a cikin kwayoyin wanne ne fi yaji wannan ya halatta ka je don ka karyata shi ka musguna masa ya halatta wannan akwai na uku na hudu na ƙarshe shine ka je ka masa tambaya don ka karyata shi gaban jama'a wannan kuma wajibi ne ma da boka zai zo yana bokancinsa in kana da halin da zaka masa tambayan da sai ka kunyata shi a gaban jama'a wannan malamai suka ce ya wajaba ma ka je ka masa haka saboda boka makareci ne akwai alamomi na bokanci shi ne duk wanda ka zo wajensa wai ko shi malami ko waye ya ce maka nemo ƙasa a waje kaza nemo abu kaza a waje kaza me sunan babanka me sunan babbanka ka zo min da hular wanda kake so a yi wa addu'a ka zo min da kaza nasa wannan boka ne kar ka saurare shi mata ku ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah yanzu har masu shagunan ruqiya akwai bokaye da yawa akwai bokaye da yawa sannan akwai malaman da suke shiga rigar malanta shi yasa yan Najeriya suna ba mu ciwon kai ba sa bambance tsakanin malami da mai wa'azi da dan kame-kame duk an tashi a ba su suna daya yake dan ce ai wallahi malaman nan su suka bata mana kasan nan yan dagaji malamai suka bata kasa dai wanda kwata-kwata ɗalibin kama ya fi shi daraja ya fi shi kima ya fi shi sanin menene karatu amma saboda ya ina da zaƙin baki ya iya hauka irin wannan tibirin da shi da makamantansu su je suna barna suna zubar da mutunci karkashin 'yan siyasa suna kwaram suna fatawa mara kyau sai a zo sai a ba su hukuncin malamai alhali malamai rabbaniyai suna can a ɓoye ɗan siyasan ma ya taso ya zo gunsu ya ba shi ma suna cewa ya zai zo gunsa ma suna cewa ba zai zo gurina ba ka haɗa ka musu cinikin goro gaba ɗaya ya dace ake bambancewa akwai wanda na sani ya shahara a ƙasar nan wajen wa'azi ya shahara in ka ga yadda ake cika wa'azinsa mata amma wallahi boka ne kuma yana yana ikirarin shi ahli sunna ne amma wallahi boka ne kaga duk ba a bambance irin wannan shi bokancinsa a manya yake yi wa manyan 'yan siyasa nan zai shiga ya ce musu abu kaza zai faru da kai abu kaza zai za mu ka addu'a iri kaza za mu ka aiki iri kaza kuma yana wa'azi kuma ana sashi a tibin da ake sa sauran malaman in ka tashi irinsu zai ka ce duk malaman nan bokaye ne ka musu hukunci gaba daya yanzu an ce za a yi taron ƙur'ani a abuja ko wani jahili ya fito na cewa za a yi aiki da malamai ni wallahi ban san da wani abun masu shekaran jiya za a aiki da malamai don zaɓe alarammomi za ka sasu alayin malamai abu ɗaya fa ya sani a cikin ilmummuka guda wajen arba'in na zama malami ɗaya tak ya sani shine ya haddace ƙur'ani kadai wanda ya haddace ƙur'ani malami ne matakan da ake sakawa na ka zama malami ƙur'ani number one ne sai ka fara sanin ƙur'ani sannan ka dawo hadisai sannan ka dawo babin aƙida sannan ka dawo ilm ulumul ala ka san nahau ka san balaga ka san mantiq ka san usulul fiqh ka san qawaidul fiqhiyya ka san qawaidul istinbat menene shartun mufti menene shartun mustafti yaushe ake fatawa ya ake ta'amuli da nassi a cikin qur'anin wanne ne nasikh wanne ne mansukh wanne ne mujmal wanne ne mubayyan duk fa sai ka san wannan ilimin at-tafsir qur'an bil qur'an wace aya ce ta fassara kaza wace ce rabin ta ake fassara ba za ta fassara ba sai ka dauko waccar sai baka zama malamin fa kenan fa amma an ta sai a ce malamai to mutum nawa sun san Qur'anin ma kuma kafirai ne ya san Qur'ani ya ce ba ruwansa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk fa irin wayannan duk su za a tara Abuja din ka zo kana hukunci kana cewa malamai wanda zai yi taron shi da manufansa daban ana masa fassara Allahu a'lam ba na so ban taba cewa zan yi magana kan wannan abun ba amma na baku misali ne guda daya Allah ya mana jagoranci subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh